ta bismillahir rahmanir rahim bayan karatun nahawu yanzu kuma sauran karatun al-muqaddimatul iziyya lil jama'atul azhariyya to Allah ka yassare mana za mu tashi a ina ne malamai salatul na'am matashiyan karatunmu shine salatul janaza wato sallan jana'iza faslun wannan fasali malam ya zo da shi domin ya rarrabe mana wato ya mana bayanin hukunce hukunce da suke da alaka da janaza malam ya ci gaba da cewa salatul janaza fardun fardu kifayatin sallan janaza farili ne na kifaya kenan idan wani ya je ba dole ne wani ya ji wani zai iya dauke ma wani ibada ce daga cikin ibadoda wanda akwai anniyaba wani zai iya ɗauke ma wani wakila sunnatun wani ƙauli kuma aka ce sunna ce wa arkanuha khamsatun rukunnanta guda biyar ne al'awwalu na farko anniyatu shine daura niyya idan za ka yi sallan zalla ga janaza to za ka ɗaura niyya a cikin zuciyanka ƙudurta cewa za ka yi sallah ne ga janaza الثاني نبي القيام سيوا سيوا domin yin wannan sallan ba wai mutum ana sani idan mutum zai sallan ya zanto yana tsaye ba wai ya haukan abin hawa ba amma idan lalura ta sa zai haukan abin hawan to fala ba asa fala ba asa amma dai an fi son mutum ya tsaya jama'a kan kafafuwansa guda biyu al-thalithu na uku kuma at-takbiru shine yin kabbara kabbarora guda hudu ko kuma makamancin haka kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani ya tattaro hukunce-hukunce da suke suke da alaka da janaza din gabaki ɗaya ma a cikin ahkamul jana'is Allah shi musu rahma wa huwa arba'u takbiratin wannan kabaran kabarori guda hudu ne za a yi a cikin sallah din malamai sun ce kowace kabara tana matsayin kaman raka'a ce guda kowace kabara tana matsayin kaman raka'a ce guda a inda malamai suka faɗa wa idza zada al-imam khamisatan amma idan liman ya ƙara raka'a ta hudu da gangar ne ta biyar da gangar ne ko ba da rafkan nuwa ne lam tabtul salatu sallan sa bata lalace ba sallan sa nan wala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi yayi kabaroran matakai matakai mun fahimci wannan ko to kasancewan duk galibi dai muna karanta ahkamul janaiz don haka sai mu koma cikin akamul jana'i za mu gani wala yatba'uhu man khalfahu amma wanda ke bayansa ba za su bi shi ba idan yayi kabara ta biyar din wa yusallimun su sai su sallame to kaga a cikin mazhaba an yadda anan masallacin janaza ya riga limamin sa fita daga sallah din wala yantazirunahu ba za su riga shi ba ba za su jira shi ba wa yustahabbu raf'ul yadaini an so a daukaka ya hannaye guda biyu ne fi takbiratul ula fakat yayin kabbaran farko kawai wal ibtida'u bi bilhamdulillah kuma an so a fara da karanta alhamdulillah wato ma'ana bayan kabbara ta farko sai kai hamdala ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ta hudu kuma sai kai kabbara sai kai addu'a amma abin da yafi shine na farko bayan kabbara ta farko sai karanta suratul fatiha bayan kabbara ta biyu sai karanta a salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma bayan kabbara ta uku sai kai addu'a ga mamaci bayan kabbara ta hudu sai ka kara addu'a ga mamaci da sauran magabata ga baki da musulmi arrabi'u na hudu addu'a lil mayyit wato na hudu daga cikin rukunai na sallan janaza shine yin addu'a ga mamaci bi isri kulli takbiratin a bigira ma'ana bayan kowace kabbara sai kai a bayan kowace bi isri kulli takbiratin bayan kowace kabbara bi ayi du'a'in tayassara da kowane irin nau'in addu'a ya ya, ya saukaku watan kaga sunan a mazhaba kabaran farko zaka yi hamdala ga Allah da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam to a bayan kabara ta biyu da ta uku da ta hudu sai kai ta yin addu'a amma yadda malamai suka tsara shi shine kamar yadda muka yi bayani idan mun duba akamul jana'iz za mu kare gani insha Allah wala yustahabu du'a'un makhsusun amma ba a so ayyanantar da wani keɓantaccen addu'a a ce kawai shi za a yi ba amma a nan wanda bai iya yin addu'a da larabci ba to sai ya kokari ya haddace addu'o'in da aka samu sun zo cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta alkhamisu na biyar daga cikin wadannan rukunai assalamu shine yin sallama wa yusallimu al-imam wahidatan shi liman idan yazo zai sallama ce guda ɗaya kawai an yaminihi ta bangaren damansa yusmi'u nafsahu zai ji yadda kansa wa man yalihi da kuma wanda yake yake bin sa wa yusallimul ma'mumu wahidatan shi ko mamu zai sallama ce guda ɗaya kawai yusimu nafsahu zai je da kansa fakar kawai wala yaruddu alal imami amma ba zai da maida ma limami ba saboda ita sallar janaza ba kaman sauran sallola bane wa sallola wajibai ba albabu thalith babi ne shida fi zakati kan zakka na na albabu thalith babi na uku fi zakati akan zakka wannan babi kuma ne zai mana bayani hukunce hukunce da ke da alaka ne da zakka wa hiya ibaratun an malin maksusin idan an ce az-zakatu da zayun ba da zalun ba da zalun yanka kenan amma da zayun shine dukiya da za a dauka ko kudi za a dauka a bayar da shi haƙƙi na Allah madaukin sarki wata a matsayin ibada da ubangiji Allah ya umarci mu da yinta to idan an ce az-zakatu ana nufin malin makhsusun wani keɓantaccen dukiya ne yi ukhadhu wanda za a ɗauka min malin makhsusin daga wani keɓantaccen dukiya wato ma'ana ita zakka nau'i ne na ibada daga cikin ibadoda wanda aka ɗauki akan ɗauki wani abu rubul ushiri zai zama ɗaya bisa nau kenan na? na? ɗaya bisa ɗaya bisa arba'in shi ne za a ɗauka a ba da shi ɗin kamar yadda za mu ji tafsili dalla-dalla a gaba yau hazumin malin maksusin wanda za a rika daga wani keɓantaccen dukiya su ne a azurfa zinare dabbobi na ni'ima kamar rakumi da, da shanaye da tumakai wanda za a ɗauka za, a bayar ɗin sannan kuma sai wani nau'i na kayan gona wanda idan mutum ya ɗiba ya sama a ƙarƙin noman shi zai cire bayar kamar yadda za mu ji su bayani dalla-dalla gaba insha Allah. shine min malin maksusin ashe kaga ba kowace dukiya ce zaka dauka ka bayar ba kamar yadda ba kowace dabba ce za a bayar ba kana da karnuka dinji to ba zaka ce zaka diba da karnukan nan ka bayar ba ko kuma dawakai tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna babu sadaka din cikin hadisinsa babu zakka na doki cikin hadisinsa to za kuma a bayar ne fi zamanin maksusin a wani keɓantaccen lokaci idan lokacin ya yi shi ne za a bayar watan cikin shekara kenan yusuf fi jihatin maksusa za kuma a ba da shi ne ga jihohi ko kuma waɗanda ubangiji allah ya ayyanantar a cikin aya ta 60 a cikin suratu tauba inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi rikabi wal garimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim kaga guda bakwai kenan guda bakwai kenan a, takwas kenan ko to su ne waɗanda za a ba saɓanin wannan kuma ba za a bayar ba ko da an bayar ba ta yi ba in dai ba dai ijma'i ne na malamai ya tabbatar da haka ba yajibu tajibu alal hurri ita zakkan nan kuma ta wajaba ne ga ɗa ɗa shine zai bayar da wannan zakka ɗin ba bawa ba almuslim kuma musulmi ba kafiri ba zakaran kana a unsa ɗan nan ya kasance namiji ne ko ko mace duka dai za a bayar sagiran au kabiran babba ne ko kuma karami in dai dukiyar ta kai nisabin zakatu za a bayar aqilan au gairahu masani ne ko ko ba mai hankali ne ko ko ba mai hankali ba a ce kaga mahaukacin da yake da dukiya mai yawa za a cire mishi zakka wa in kana shi bai ma san me ke faruwa ba amma dai waliyan shi za su cire zakkan daga dukiyarsu su bayar au gairahu ko kuma makamancinsa to wa zai zama gairahu kenan na? eh akilan to eh fanisabu zahabi 20 dinaran don haka misalin a zahab watan nau'in dukiya na zahabi zinari kenan to za a ɗauki dinari guda 20 a bayar za a cire a bayar to kaga wannan lissafin ne alhamdulillah mu yanzu sai dai kawai mu ta ci amma ainihin kimin abin da za a bayar ko da ke ba su kan gabaki daya wane ma ke yi sai kaɗan duk za ka haɗa mutane hamsin wasu ma ba su ma taɓa ganin an fitar da zakan ba ma na kuɗi ba saboda galibi duk talakawa ne muke to Allah ka samu dace na'am sai dai na gona shi ma ga wanda suke noman noman ma sai wanda ya kai Allah ka samu na yi a sa'a to wani sabul warki nisabi kuma na warki nau'i ne na ma'adini shi ma mai ata dirhamin idan kana da warki to za ka ba da dirhami ne guda 200 walwajibu fi zalika amma abin da ke wajibi kan haka shine rubul ushiri ɗaya bisa arba'in za a cire sai a bayar idza balaga haulan amman da sharadi idza balaga haulan wannan zakan sai ta kai shekara mafhumul mukhalafa na ke nuni kenan idan bata kamilan idan bata kai cikakken shekara ba to wannan zakan ba za a bayar ba tunda alhukumu yaduru ma illatihi wujudan wa adama wa kana milkan kamilan kuma ya zanto mulki ne na shi wanda zai bayar din watan shine ya mallaka a shamar kuma mukhalifa na nuna idan ba naka bane to ba za ka bada zakan ba ga kuɗi an baka ijiya ko zinariya an baka ijiya ko dirhami an baka ijiya ya kai shekara kuma ɗaya cik to amma saboda ba naka bane wannan ba za ka fitar mai da zakka ba na'am alaikum salam na'am yake mu yawan mu'amala da bashi kudadensa bashi ne na'am masha Allah to ai ka gani kai kanka da ka ce kudaden bashi ne amma kuma menene sharɗi ya zama milkan kamilan ne yanzu bashi milki ne na mallakan ka ne shi kake to ya kaga ba mallakin ka ne shi kake ba domin yau da mai bashin to kaddara ma a ce gashi ya kai gobe ne zai cika shekara shikenan cikin dare sai masu masu bashi suka ce ka biya su kudin su to ya za ka yi ai duka duka za ka kwashe kudin ka ba su to yanzu kuma kaga ai ba zai kai ba zai cika sharadi ba ma'ana dai bai cika sharadi ba dai kaga wanda ke yake da bashi a hannunsa yayo bashi ne na kuɗi na juyawa gashi ya kai shekara to kaga wannan ainihin kuɗin da ya karɓo ba zai ce zai fitar mishi da shi ba saboda ba nashi bane na farko kenan sannan kuma na biyu wanda ya kwaci kudin wani gashi a hannun shi har shekara shi ma wannan ba zai fitar da shi ba zai fitar da zaka ba ba don komai ba saboda a ba na shi bane kaga sharadi bai cika ba kenan a shi wannan zai bayar zai bayar idan ya idan ya cika nisabi ya sharadi sun sun cika tunda ai kaga nashi ne na farko kenan sannan kuma idan shekara ya idan kudin nan ya kai a hannun shi a shekara duk da ya bada bashi ai nashi ne dai ka gani ba yana juya yana samun manfa'a ba yawwa Allah shi ne mafi sani na'am eh a zai zai kirga da shi tunda dai ai duk mulkin sa ne duk mulkin sa ne kuma idan har ya kai din nisabi zai bayar din to ai kaga dole ne wannan ya damu shi da kudin shi ko kuma dai ya san yadda zai yi to Allah shine mafi sani abinda Allah ya ba mu iko mu kai daidai Allah shi ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk